والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku buɗe ƙofofin ai ba hikima ba ne da ƙofofi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwarmu ta kuma isowa wannan gaba bayan kammala azumin watan Ramadan na wannan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna goma sha uku ga watan Shawwal cikin ikon ubangiji mun sake haduwa don ci gaba da darasin da muka saba usbu'iyyan rana kamar ta yau muna karatu cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus wa tarbiyatuha كما يقرره علماء السلف wanda Dr. Ahmad Farid ya tattaro daga cikin rubutun magabata Ibn Rajab Al-Hanbali Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya da Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaihim za mu ci gaba inda muka ajiye gabanin gabatowar Ramadan an fara batu ne akan muhasabatun nafs muhasabatun nafs an yi ta'arifinta an ambaci dalilin da yasa ake da bukata kowane mutum ya makansa muhasaba saboda tana ba wa mutum dama ya yi ma ayyukansa tankaɗe da rairaya ya samu daidaito a kayan tafarki don ya samu tsira a wannan rayuwa domin manufa na ita wannan rayuwa dama baki ɗayanta shi ne bautar Allah subhanahu wata'ala don a samu tsira a ranar ƙiyama to a yayin da mutum ya ci gaba da rayuwa a duniya ba tare da yana mata tankaɗe da rairaya ba ba tare da yana kwatanta ayyukansa da koyarwa na addini wanda ya zo a cikin Kur'ani da hadithin annabi sallallahu Alaihi wasallama ba, to alal haƙiƙa za ta zamanto ta gurɓata da ayyuka waɗanda za su dinga shigowa ta janibin kuskure da mutum zai aikata, ko ganganci da mutum zai aikata, ko fusga ta shaiɗan da za ta sanya mutum ya aikata wani abu to muhasaba muhasabatun nafs ita take ba mutum dama yadda zai samu abubuwan da suke tadakhuli a cikin rayuwarsa ya dinga musu tankade yana rairaye su yana zubar da tsakin domin ya samu ayyukansa su yi nagarta ko ya samu dacewa a ranar alkiyama wannan rayuwar tasa ta zamanto ta yi manufa ayyukansa su zamanto sun masa fa'ida muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa wajen yin ayyuka waɗanda suke masu nagarta waɗanda Allah ke so Allah ya ba mu dama da za mu iya tsinkayan kurakuran da muka yi domin mu gyara su tun gabanin lokaci ya ƙure ƙiyama ta tsaya a lokacin da kuma babu daman gyara daga cikin magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum sun tasirantu wajen yi ma kansu muhasaba hasali waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu alƙawari na samun aljanna a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam sun zamanto sun fi kowa tsantseni sun fi kowa zargan kawunansu sun fi kowa taka tsantsan don haka a kowane lokaci duk da an musu alkawarin aljanna sukan ɗora kawunansu akan ma'auni kuma suna zargan kansu a wani takasiri da suka yi ko kuma abin da suke ga cewa sun aikata na kuskure ko kuma sun aikata shi ba su cika masa ƙwarya ba to wanda yakan ba su dama su ƙara ƙanƙan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba sa bankama da matsayin da Allah ya ba su na alƙawarin aljanna Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da rai wacce take mai zargar kanta da Allah ya ce fala uqsimu bin nafsil lawwama ayoyi da dama waɗanda suka zo suna nuna cewa ana bukata ya mutum ya makansa muhasaba Allah madaukaki ya ambata cikin suratul a'raf yana cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun lalle wadanda suke masu takawa idza massahum ta'ifun minash shaitan idan wani bangare daga shaitan ya shafe su ma'ana suka samu zamiya wajen aikata wani abu na kuskure ko kuma suka yi ragwantaka suka gaza cika abin da ake bukata su cika na ibada shine idza massahum ta'ifun minash shaitan to ba ci gaba da rayuwar suke a haka ba a'a tazakkaru sai su fadaka sai su wa'astu sai su tuna Allah sai su makansu muhasaba Allah ce fa'izahun mubasirun sai ka gansu suna faɗaka suna lura da kuma yanzu mai za su aikata a gaba. To duka waɗannan suna nuna muhimmancin mutum ya zamanto yanayin muhasaba. Ina tsammani mun tsaya ne akan gaba na magana na Alhassanul Basar rahimahullahu. Haka ne ko? Haka dai alama ta nuna. To ba mu ɗan waiwaya satara biyu ko uku baya domin tashin maganar ya fi ma'ana ko? Sai mu koma inda aka ce wa muhasabatun nafsi nau'ani, ai shafi na saba'in ne da shida ne dai anawa ko? Wa muhasabatun nafsi nau'ani, Malam ya ce, shi wannan muhasaba ga rai. wato mutum ya yi makansa ƙididdiga mutum ya yi makansa hukunci to nau'i biyu ne nau'un min ƙablil amali wa nau'un ba'dahu akwai muhasaba da mutum yake makansa tun kafin ya aikata aiki kafin ka aikata aikin da Allah ya ce a yi ko manzan Allah ya ce a yi kafin ka aikata wani aiki wanda yake na halal wanda ba na wajibi ba kafin ka aikata wani aiki da kake fatan samu ta goma shi a wajen ubangiji to akan yi wa kai muhasaba sannan akwai nau'in ba'adahu akwai nau'in muhasaba bayan kayi aikin kafin kai aikin sai ka dora shi a ma'auni bayan ka aikata aikin nan ma sai ka dora shi a ma'auni to yin waɗannan abu yakan sa mutum ya yi taka tsantsan kafin ya aikata ba zai aikata ba sai ya tace kuma bayan ya aikata ya yi makansa muhasaba zai ba shi dama ya gyara kurakuransa a gaba ma'ana abin da ya ga ya aikata na kuskure to lallai ba zai aikata shi a gaba ba abin da ya ga ya yi na takasiri ko na laifi zai yi ƙoƙarin kuma ya ga ya kyautata ya yi ijibaransa da waɗansu ayyuka kamar yadda za mu ji insha Allah. Malayin ce, amma nau'ul awwal, amma wannan nau'i na farko, wato, almuhasabatu qabla al-amal fa huwa an yaqifa inda awwali hammihi wa iradatihi shine mutum ya tsaya yayi tsam inda awwali hammihi a lokacin da ya yunkura yin wani abu yayi kudiri yayi nufin aikata wani aiki wa iradatihi lokacin da ya nufi lokacin da mutum ya yunkura zai yi aiki to sai ya tsaya ya tsam kafin ya aikata wala yubadira bil amali ba zai hanzarta yin aikin ba hatta ya tabayyana lahu rujuhanu ma ala rujuhanuhu ala tarkihi har sai aikata aikin shine ya tabbata yafi fa'ida akan barin aikin ka san akwai aikin da mutum in yi gaugawan yi sai kuma ya dana sani ko to kaga ashe in mutum yi wa kansa muhasaba qabla al'amal to insha Allah ba zai dana sani ba dan zai tsaya ya tsam shin wannan aikin daidai ne ko ba daidai ba magana ce zai faɗa to daga zuciyarsa ta kudurta zai yi magana sai tsaya ce to wannan magana ta dace a faɗe ta ko ku za ta iya kawowa consequences a nan duniya da kiyama to kaga in mutum ya ga cewa wannan maganar da zai faɗa tana da tsafta a bace wadda za ta samar masa lada to shi kenan sai ya aikata ta to kaga wannan almuhasabatu qabla al'amal kenan kafin ka aikata sai ka tsaya ka ga shin aikin ya dace yin aikin shine yafi akan barinsa ko kuwa in yin aikin shi yafi to sai ya aikata in barin aikin ne yafi sai ya bari ya ga maganar ba ta da fa'ida su kawai sai raho bakinsa wala Allah maganar ma za ta iya haddasa fitina wala Allah in ba ta haddasa fitina ba za a rubuta masa zunubi to kaga sai kawai kame harcensa to almuhasabatu qabla al'amal kenan qala al-hasan rahimahullah hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa rahimallahu abdan waqafa inda hammihi فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر حسن البصري يتي الله يجي كان باوا وقف عند همه wanda yake dakatawa ya tsaya duk lokacin da ya nufin aikata aiki ba kawai gaba gadi yake ba a'a sai ya dakata ya kula da aikin tukunna fa in kana lillahi in aikin ya kasance na Allah ne, an ba hu sai wanzar da shi, wa in kana da gairahi in ku aikin ya zan ga wani Allah ne, to ta'akhara sai ya noke ba zai aikata ba. Ma'ana yanzu idan mutum zai aikata wani aiki sai ga cewa wannan aikin da zai nufin nasa na farko neman yardar Allah ne, kuma ya cika sharuɗan da ake bukata. wato an sami ikhlasi an samu mutaba'a da waɗansu abubuwa da zamu ji a cikin sharhin wannan kalami to sai ya aikata amma in ya ga cewa ga wani Allah ne wala Allah idan ya ga aikin kuma manufarsa ga wani Allah ne to kaga zai zamanto ba shi da fa'ida kenan ba shi da lada to a nan wajen ta'akhara sai ya noki ba zai aikata ba Allah sa ana biye dai da bayana mala ya ce wa sharoha ba abuhum haza wasu daga cikin malamai sun yi sharhin wannan kalami na Hassan al-Basar wato abinda zai ƙara ta'akidi na misali wannan kalami da Hassan al-Basr ya amfada hadisin Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya kawo cikin Kitabul Iman gashi nan ƙasa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alheri ko ya shiru kaga wannan kalamin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine Hassan al-Basr ya faɗi ma'anarsa domin annabi ya ce ya faɗi alheri ko ya shiru mutum yakan yi magana ba tare da nufi ba ba ba na ansa ba mutum yakan yi magana ba tare da nufi ba in kai magana kana nufin yin magana ne sai da ka kudurta zake magana tukun kake yi ka ma zaɓi me za ka faɗa yabo ne ko zagi ko menene kai niyan yi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wan duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alheri ko ya shiru kaga wannan shine muhasabar kenan wato annabi yana nusar da mu cewa in zaka faɗa ka tsaya kai almuhasabatu qabla al'amal ka tsaya kai tsamshin maganan nan da zan faɗa daidai ne ko ba daidai ba wani ne aka ba da labari ana zaune a majalisi sai ya kama chapter wani ai an san me yake nufi an ce an kama chapter wani ko kalmar abin matasa ne ya soma gulmar wani kenan sai ya gaba wanda ya taya shi yi yake ya gaba wanda ya taya shi yana waiwayawa sai ga kanin wannan din uwa ɗaya uba ɗaya ashe yana zaune a wajen a bayansa kawai sai kama faɗa ce na faɗa ɗin kafin yau ta magana sai mari kuma kanin e ce na faɗa ɗin a yanka ne kuma nan ma ba wanda ya ce masa ƙala sai shuru ta kalmar sai gaba to ka ganin ba a yi muhasaba ba ko ba a yi muhasabatu al-muhasabatu qabla al-amali ba annabi ya ce falyakul khairan aw liyasmut sai kaga maganar da zaka faɗa alheri ce ta halatta eh ta halatta to shin faɗanta zai zama alheri domin akwai abin da yake furucin da halal ne amma kuma faɗansa zai iya haifar da wani abu to shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata to hasan al-basri sai ya ce rahimallahu abdan وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر الله يرحم غباوان دا yake dakatawa yayi tsaya yayi muhasaba kenan inda hammihi a lokacin da ya yunkura ya nufin aiwatar da wani abu fa in kana lillahi in abin ya zan na Allah ne ya dace da abin da Allah ke so an bahu sai wanzar wa in kana ligarihi in kuwa ya zanga wani Allah ne bai dace da abin da Allah ke so ba, to ta'akhara a nan kuma sai ya noke ba zai aikata ba. Wasu daga cikin malamai sai suka fassara wannan kalami na Hassan Basari da cewa, faƙala sai malamin ya ce, Iza ta harwakacin nafsu li'amalin min al'amal, ai duk lokacin da rai, zuciya, ta motsa don aikata wani aiki daga cikin ayyuka. wa hamma bihil abdu bawa kuma yayi nufi ya yunkura aiwatarwa ai sai zuciya ta kudurta tukunna bawa kuma yake yunkurawa dan ya aikata to idan zuciya ta motsa wato ga tunanin aikata wani aiki cikin ayyuka bawan kuma ya yunkura domin yi to ba zai wanzar ba tukunna wa kafa awwalan wa nazara farko tukunna sai ya dakata sai ya lura da wannan aikin da zuciya ta ƙudurta jikinsa kuma ya nufin aiwatarwa. Hal zalika al'amalu maƙadurun alaihi? Shin wannan aikin za a iya aiwatar da shi yadda Allah ke so? Au ghairu maƙadurin ko kuma ba za a iya aiwatar da shi ba, wala mustata'in ba za a iya samun damar aiwatar da shi ba. Kasa akwai abin da Allah ɗin ke so amma kuma abin da yake ma'arufi ne amma kuma ba za ka samu daman aiwatarwa ba ko? Ko ba haka ba ne? Kamar me? Kamar me? Abu ne wanda e shari'a tana son sa amma kuma kai ɗin ba za ka iya aiwatarwa ba. A? Kamar? Kamar zakka? a ba wannan ba yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace marwa aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman kaga kauda munkari laifi idan ana yi ka kauda laifi kar a aikata abu ne wanda shari'a take so matlubun nafi shar'a amma ba kowa yake da iko akai ba to sai kaga ana aikata laifi shin wannan kai sai kai nufin zaka kauda zuciyarka ta kudurta sai kai yunkura zaka kauda laifin shin zaka iya kaudawa ko ko ba zaka iya kaudawa ba na farko abin da zaka duba kenan domin a wani lokaci in kai yunkurin kauda laifi maimakon ka kauda laifin kuma sai a afka cikin wani laifin da yafi wannan girma ko ba haka bane hal zalika al'amalu maqdurun alayhi aw ghayru maqdurin wala mustata'in fa in lam yakun maqduran lam yuqdim alaihi in ba abin da zai iya aiwatarwa bane in ya ga ba abin da zai iya aiwatarwa to ba zai ma duka wajen aikatawa ba ba zai ma je yayi ba wani clip ne na gani na malam Sheikh Aminu Daurawa ba wannan karan ba wancan lokacin da yayi komandan Hizba baya can lokacin kwankwaso ko sai ya ce wai ina ga wa'azinsa da yake a gombe ne ma aka ciro clip ɗin ko ya ce waɗansu suka zo suka same shi Allah shi gafata mana ko hizba ga shi abin nan kuna hana mutane fati da su wane ne da taro da ake yi na kaza da kaza da kaza yanzu ga su can a government house an taru sai kaza da kaza da kaza ake yi ya kamata a je malam ya ce ba za a je ɗin ba eh yace ba za a je din ba yace malam kaza da kaza suke yace su ta yi ah to zai iya zuwa ya hana su ne su suka employ abinan appointing din sa ko zai iya zuwa yanzu ana wani abu a government house yace zai hana a government house kaman kai ne yanzu kaga gwamna yana wani abu kai suka je ka masa wazi ba ka isa ba in ka je za ka masa wa'azi sai a kama ka a maka duka a sa ka kurkuku kaga laifi da yawa barna da yawa ta faru a abin da kuma ka san ba za ka iya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi sai ce fa in lam yastati ashe na farkon ma sai kana da istida'a sai kana da damar yi akwai wanda ya isa ya kawar in kana da ikon kawarwa sai ka kawar to haka dukkan sauran ayyuka ma fa'in lam ya kun makaduran lam yi kudim alaihi, wa in kana makaduran alaihi in kuma yana da ikon aiwatarwa, wa ƙafa wa ƙafatan ukura a nan ma sai sake dakatawa tukunna. Wannan dufa matakai ne na muhasabatun nafs. Wa nazara sai ya duba, hal fi'iluhu khairun lahu min tarkihi am tarkuhu khairun lahu min fi'ilihi. aikata wannan abin da yake da ikon aiwatarwa kuma zuciyarsa ta kudurta ya aikata kuma shari'a na so shin aikata wannan abin alheri ne a gare shi ko ba alheri ne a gare shi ba fa in kana tsani in ya zan na biyun ne wanne ne na biyun a am tarkuhu khairul lahu min fi'lihi ko ashine nabi barin nasa in ya ga barin nasa shine fa alheri tarakahu to sai bashi walam yuqdim alaihi ba zai gabata wajen aikatawa ba yana da iko kage yanzu mataki na farko ya duba shin wannan abin za a iya yi sai ga eh za a iya yi to anan ma ba zai aiwatar ba shin aikata shi shi yafi alheri ko kuma barinsa sai aikata shi ya fi alheri to sai ya aikata barinsa shi ya fi alheri to anan ma ba zai yi ba wa in kana al-awwal in kuwa na farkon ne wanne ne na farkon yin nasa kenan ko in yaga yin shi ne fa alheri to anan ma ba zai aikata kai tsaye ba waqafa waqafatan thalitha sai ya sake dakatawa dako na uku ya sake tsayawa ma'ana ya sake nazari nazarin gaba ta uku halil ba'ithu alaihi iradatu wajhillahi azza wa jalla wa thawabihi am iradatul jahi was sana'i wal mali min al makhluqi sai ya duba ya ga cewa shin halil ba'ithu alaihi abinda ya zaburar da shi akan wannan aikin iradatu wajhillahi neman fuskar Allah ne azza wa jalla wa thawabihi da ladan Allah neman lada ne a wajen Allah ya zaburar da shi yin wannan aikin am iradatul jahi ko ko yana neman matsayi ne wa sana'i da yabon mutane wal mali min al makhluq ya samu dukiya a wajen mutane mu koma zuwa ga wa'azin shi kansa eh shi ya isa ya faɗa ba a yadda aka iya da shi ya isa ya wa'azin ba yadda aka iya da shi to shin wa'azin zai yi wa'azin ne saboda Allah don neman maslaha ko ko yana so ya burge ne a ce ai wane yana ragargaza wane baya tsoron shugabanni mun fahimta shine halil ba'ithu alaihi iradatu wajhillahi azza wa jalla wa thawabihi am iradatul wajahi wa thana'i wal mali min al makhluqi fa in kana thani lam yuqdim in ya zan nabiyun ne wanne ne nabiyun iradatul jahi wa thana'i wal mali min al makhluq neman matsayi da neman yabon mutane ko neman dukiya to lam yuqdim ba zai aikata ba ba zai gabata ba ma'ana ba zai kutsa wajen aikata aikin ba saboda me ba Allah ake nufi da aikin ba aiki ko duka ana so a yi shi ne dan neman yardar Allah wa in afda bihi ila matlubihi ko da ko wannan aikin zai kai shi zuwa ga abin da yake nema ma'ana in ya aikata aikin zai samu matsayin zai sami yabon zai samu dukiyar to ba zai aikata ba me yasa ba zai aikata ba li'alla ta'atadun nafsu shirk don kada rai ta saba da shirka ta ɗabi'antu da shirka yin aiki ba don Allah ba shi ma nau'i ne shirka shine arwiya uku ashirkul khafi kai aiki dan neman wani dan wani garbi daban ba don Allah ba wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ويخف عليه العمل لغير الله ويخف عليه العمل لغير الله wato don kada rayi ta zamanto ta ɗabi'antu akan shirka kuma ya zamanto aiki ba don Allah ba ya zamanto ya mata sauki duk lokacin da mutum yake yin aiki don neman yabo ko yake aiki don neman matsayi ko yake aiki don neman duniya to zai karkata zuwa ga shirka shine riya kuma yin aiki ba dan Allah bayan zai zama to mai sauki a gare shi duk sauran ayyukan sa ma wannan zai dinga shiga ciki yana ta yin aiki dan burge mutane ko yana aiki dan neman yabo ko neman duniya ko dan neman kaza kaga sai zama to dukkan ayyukan sa ya san lalatacce fa bi qadri ma yakhifu alaihi zalika kuma gurgudon yadda yin aiki domin Allah ai domin wani Allah yake sauƙaƙa a gare shi yusqilu alaiha al'amalu lillahi ta'ala hakanan kuma yin aiki domin Allah zai zan yayi wahala a gare shi duk wanda yin aiki ga wani Allah ya zama sa mai sauki to yin aiki don Allah kuma zai zan ya tsananta gare shi ya masa nauyi hatta ya sira afqalu shay'in alaiha har sai zamanto yin aiki domin Allah zai zan shi ne abu mafi nauyi a gare shi, abu mafi wahala a gare shi. Wa in kanal awwal, amma idan ya kasance yayin da zai aikata wannan aikin lamari na farkon can ne wanne na farko halil ba'ithu alaihi iradatu wajhillahi azza wa jalla kenan wa thawabihi in ya kasance lokacin da zai aikin bayan ya yi waƙafa waƙafatan tsalifa ya duba sai ya ga aikin da zai yin abin da ya zaburar da shi akan aikin neman yardar Allah ne neman lada ne a wajen Allah subhanahu wataala to anan ma waqafa waqafatan ukhra nan ma zai sake tsayawa ya sake yin tsam tattace aiki ake waifa ana hakan ne dan kada aiki zan ya lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani ƙara ma yayi ha in kun ce bai za ku haska da toci a a wayin an ce haka ha to ina ne muka tsaya na'am na'am yace wa in kana al-awwalu waqafa waqafatan ukhra nan ma zai sake yanzu tsayawa tsam karo na nawa kenan karo na hudu in ya kasance na uku na farkon ne wato abin da ya zaburar da shi ne mai yardar Allah ne da sakamakonsa to sai ya sake tsayawa wa nazara sai sake dubawa hal huwa mu'anun alayhi wa lahu awanun yusa'idunahu wa yansurunahu idha kana al'amalu muhtajin ila dhalika am la sai ya duba cewa hal huwa mu'anun alayhi shin wannan abin za a iya yi zai iya yi kuma yin sa alheri ne kuma zai yi shi ne saboda Allah to karo na hudu sai ya duba shin za a taimaka masa zai samu mataimaka wajen wanzar da wannan abin in har abin yana bukatan mataimaka kunna mu wannan abin kawai mu ci gaba ko a kunna tocilan ɗansa mun gane ko wa nazara sai duba hal huwa mu'anun alaihi shin abin da za a taimaka masa akai ne walahu awanun yusa'idunahu yana da mataimakan da za su agaza masa wa yansurunahu su taimake shi idza kana al'amalu muhtajun ila zalika in aikin yana da buƙatan a taimaka amla ko kuwa fa'in lam ya kullahu a awanun, in har ya zamba shi da waɗanda za su taimaka masa, aikin za a iya yi. Kuma a zai yi aikin ne saboda Allah, saboda neman yardar Allah. Amma aikin yana da buƙatan a taimaka, shi kaɗai ba zai iya ba sai ya samu waɗanda za su dafa masa. to in akwai waɗanda za su dafa masa sai ya aiwatar fa in lam yakul lahu awanun in ko bashi da waɗanda za su dafa masa amsaka anhu sai ya kame daga aikin kama amsaka annabi sallallahu alaihi wa sallam anil jihadi bi makkata yanzu misali kamar mutum ne ya ce zai tara yara 'yan mata marasa gata ko marayu da ba wanda zai iya ɗaukan ɗawainiyar aurar da su, gashi kuma suna da manema, ya ce zai tara su ya aurar da su, ana da buƙatan me? Ana da buƙatan kuɗi. To shin shi idan ya yunƙura yana da kuɗin? In ba shi da kuɗin yana da waɗanda za su dafa in ya musu magana? to misali kaga irin wannan ayyukan kenan to haka nan duka sai ka jingina wannan ka'idar a cikin kowane irin aiki ba kowane aiki ne ke da bukatan mataimaka ba yanzu misali in ka zo za ka yi sallah ko za ka yi azumi baka bukatan wanda zai taimake ka akai ko za ka yi karatun alkur'ani baka bukatan mataimaka akai tilawar ka za ka yi aiki ne kuma wanda za ka yi shi don neman yardar Allah. To, kaga lokacin da ka zo za ka yi karatu, shin za a iya yin karatun makadurun alaihi ne wajen conducive ne ko kuma ana ta hargowa ana hayaniya? Mutane suna ta hira ana ta hayaniya kai kuma za ka yi takara. To, kaga na sai ka ce gairu makadurun alaihi ko? saboda idan ka tsaya kace zaka karatu a cikin inda mutane suke hayaniya kuma ba inda zaka kebe ka kai ka aikata laifi dan zaka sanya su ka kallafa musu shawararan Qur'ani alhali su kuma wani garadin su suke yi kamar wanda zai je shi tsakiyar shagunan kasuwa ce zai ta qira'ana to kaga misali ko da karatun alqur'ani ne zaka iya yi maqdurun ne alaihi to sai kuma ka je ban abinan abinan a a a a gaba ta biyu shin za ka yi karatun ne saboda Allah ko ko za ka yi karatun ne don a ce kana karatu ko a ce ka iya kira'a ko a ce kana tilawa sai kaga cewa saboda Allah ne ka tsarkake niyyarka to sai ka gabata ka aiwatar da aiki to kaga misali kamar irin waɗannan su ba su da buƙatan wani agaza maka to amma akwai abin da kuma ana da bukatan agazawa to shine nan yace wa nazara waqafa waqafatan ukhra wa nazara hal huwa mu'anun alayhi wa lahu awanun yusa'iduhu nahu wa yansurunahu idha kana al-amru muhtajan ila dhalika am la fa in lam yakul lahu awanun amsaka anhu in bashi da mataimaka sai ya kane kama amsakan nabi sallallahu alaihi wasallama anil jihad bi makka kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kame a makka bai yi jihadi ba ga shirka ake ta yi kai ba ma shirka kuma kawai ba ana kashe musulman da suke bin Allah ana kashe su saboda suna bin Allah ana azabtar da musulmi ana hana su yin addinin su duk shika-shikan ayi jihadi na nan amma Allah bai ce masa yi ba kuma jihadin akwai ta an ambace ta a Qur'ani an ambaci jihadin a makkan amma Allah bai yi wa annabin umarni ba saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama dan bashi da mataimaka akan jihadi ubangiji subhanahu cikin hikimarsa inda ya ce ma annabi yayi jihadi a makka ba a ware ba kuna tare da mutane ne kamar yanzu kamar abin nan in za a yi jihadi sai an ware to ana zaune gida ɗaya anguwa ɗaya ana zaune anguwa ɗaya ga makwabci musulmi ga makwabci mushriki ko a cikin gida ɗaya a gida ɗaya suke da iyalansu dangi ne wannan musulmi ne wannan mushriki ne to ya za a yi yakin ya za a ja daga kuma sannan su musulmin ba su da yawa sannan kuma ba su da makamai sannan ba su suke da iko ba a wannan wajen da ake zaune makka din mushrikan su suke da iko to kaga duk waɗansu abubuwa waɗanda suke nuna a aiwatar da jihadi din a samu nasara ba su samu ba don haka nan Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa shi ma bai ce ayi jihadi ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kame gabarin yin jihadi hatta sara lahu shaukatun wa ansarun har sai da ya zamanto yana da makamai shauka ana da makamai ana da tattali wa ansarun kuma annabi yana da mataimaka wanda za su agaza masa sai da aka yi hijira daga makka aka koma madina nan ɗan ma sai da aka yi zauna aka tabbatar da ƙiyada aka sami established polity musulunci ya kafa daularsa ma'ana yanzu an sami ƙiyada mushrikan da suke tsirari a nan tsakanin Madina da basu cikin Madina da kewaye da basu musulunta ba sun aminta da cewa annabi ne jagora kuma su ma za a ba su wani gwargwado kulawar da ta cancanta Yahudawan da suke tsakani sun yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora an zauna har an yi rubutu dustur an rubuta pact dusturul madina wanda shine za a ce the first written constitution domin yayi recognizing secularism ga musulmi su ne shugabanni ƙarƙashin ƙiyada ta manzon Allah sallallahu alaihi sannan ga Yahudawa za a bar su su ma su ci gaba da ibadarsu a wajajen ibadarsu ba za a kallafa musu cewa sai sun yi musulunci ba amma duk wani abu wanda ya shafi wannan karkaran Madina da kewayenta dukansu da musulmin da Yahudawan duk za a haɗu a yi yaƙi don karewa martabar wannan gun aka rubuta wannan har yarjejeniya aka rubuta ta to kaga har sai da musulunci ya samu kafuwa Allah subhanahu wata'ala ya umarni uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir aka musu izini akan cewa su fita su ma su yi jihadi saboda an zalunce su to don haka wa in wajadahu mu'anan alaihi idan ku ya duba wannan aikin abu ne wanda za a iya bashi taimako akai falyuqdim alaihi to sai gabata wajen aikatawa fa innahu mansurun bi idhnillah domin shi wanda za a taimake shi ne da ikon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya koma Madina duk da karancin da suke da shi da karancin tattalin da suke da shi amma dai suna da tattali irin nasu kuma suna da jagoranci yanzu nasu kuma ƙasa ce yanzu tasu can kuma ga mushrikai su ma tasu to kaga yanzu duk shika-shikan a zo a gwabza yaƙi ya tabbata shi saka sai aka fito aka yi yaƙi kuma duk da ƙarancin da musulmi suke da shi da ƙarancin tattali Allah subhanahu wata'ala ya taimake su a kayan mashirka shi yasa ya ce fa'innahu mansurun bi izinillah wala ya futuhun najahu wato nasara ba za ta kubce ma wanda ya hau wannan tsari ba wato nasara ba za ta kubce ba illa man illa man fawwata khaslatan min hadhihi al-khisal sai ga wanda ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan tsari da aka ambata matakan nan waɗannan matakai sune khisal din waɗannan matakan da aka tsara to wanda ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan to shine wanda nasara za ta kubce masa wato bibi waɗannan abin dama ba za a iya bai ce zai yi sannan abin kuma ba alheri ba ne a gare shi bai tsaya ya duba alheri ne ko ba alheri ba kawai ya kutsa sannan abin da ya zaburar da shi bai tsaya ya tantance ba shin saboda Allah ne ko ba saboda Allah ba ta iya yiwa ba saboda Allah ba ne kuma sai ya kutsa to ba za a samu nasara ba sannan gaba ta hudu shin zai samu mataimaka wajen aiwatar da wannan abin ko kuwa kawai sai kutsa sai da ya shiga kuma sai ga yana da bukatan mataimaka kuma babu to ai kaga duk wanda bai bi waɗannan matakan ba za a san nasara ba shi ya saka wannan yana daga cikin almuhasabatu qabla al'amal kowane aiki ne sai ka tsaya ka duba shin ya bi waɗannan matakan kafin ka aikata to idan ya bi waɗannan matakan to kaga yanzu an tace shi kenan insha Allahu in an aiwatar da aikin aikin zai zama mai nagarta kuma za a samu abin da ake nema a dalilinsa shine nasara yardar Allah da kuma sakamako mai kyau a wajen Allah don haka ma ce fahazi watan wa illa in ku mutum bai bi waɗannan matakai ba wato in ku har mutum ya bi waɗannan matakai fa ma'ajtima'iha la ya futuhun najah in dai har sun haɗu to ku nasara ba za ta taɓa kubcewa mutum ba don haka malai ce fa hadhi arba'atu maqamatin yahtaju al-abdu ila muhasabati nafsihi alaiha qabla al-amal waɗannan wasu matakai ne guda hudu wanda mutum yake da bukata lallai yayi makansa watan hisabi kafin yayi aiki na farko mutum ya duba shin aikin nan zai iya aiwatarwa za a iya yi? E aikin zai yi, tabbas aikin zai yi. To sai dogara ga Allah sai je mataki na biyu, sallah ce, e zai iya yin sallah. Ba zai iya yin sallah a tsaye ba, sai ce shi a tsaye zai yi sallah. to ai kaga ya rasa mataki na farko ko ba zai iya yin azumi yana halin tafiya ba amma sai ce sai yayi azumi yana halin tafiya ai ya rasa mataki na farko to a kowane irin abu zaka dora wannan ma'aunin maqdurun ne alaihi abu ne wanda ake da iko akai za a iya yi eh za a iya yi mataki na farko kenan to mataki na biyu kuma shin aikata wannan abun shine alkhairi ko kuma barinsa aikata shi alheri ne to sai mutum ya ci gaba to in na aikata din nan menene ya zaburar da ni wajen yin aikin wani garadi ne na duniya matsayi ne nake nema shi yasa zan yi hakan ko da ku aikin addini ne yabo nake nema shi yasa zan aiwatar a dukiya nake nema a wajen mutane shi yasa zan yi in har ɗaya ne daga cikin irin waɗannan agrab na duniya to mutum sai ya bashi saboda idan yayi ma babu sakamako a wajen Allah ala lillahi dinul khalis to amma in har ya zamanto abin da ya zaburar da mutum yin aikin neman yardar Allah ne fuskantar fuskar Allah ne da neman yardar Allah shi ne to kaga ana waje an sami ikhlasi insha Allah kaga an tsallaka mataki na uku to sannan sai a je shin wannan aikin zan iya aiwatarwa ni kadai ko ko yana bukatan sai an dafa kafin a ci nasara eh sai an dafa kafin a ci nasara ni kadai ba zan iya ba in har ba a dafa ba na duba na duba babu wanda zai dafa min to sai in bari saboda in har nayi ma ba za a ci nasara ba ba mai dafawa, to amma akwai masu dafawa, a to sai a dogara ga Allah kawai sai a aiwatar, za a san nasara insha Allah. Wannan su ne matakai da mutum zai bi wajen muhasabatun nafs watan ƙablal amal gabanin mutum ya aiki. Ai sai mu tsaya ko? lokaci ya yi in Allah ta'ala ya kai mu wani mako sai kuma mu ji gaba ta biyu bayan ka yi aikin fa wannan kafin ka yi aiki ne da dukkan aiki za mu ɗora shi akan wannan ma'auni duk aikin da za ka yi ka ɗora shi akan wannan ma'auni to insha Allah za a sami abin nan eh magana ce za ka yi eh za ka iya yin magana don bakinka an tsaga maka bakin kuma ba mura kake yi ba kuma za ka iya yin maganar. To, amma sai ka duba shin yin maganan alheri ne ko ku shiru shi ne fa alheri. Kaga mataki na biyu kenan. To, sai ka duba ga wannan magana fa tsegumi ce. Tsegumi kuma idan ka yi za a rubuta ma zunubi ne. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. To, ana wajen kaga mutum tun ana wajen sai ya takawa kansa burki. Bai aikata ba ma ballantana a rubuta masa zunubi. Yanzu yayi wa kansa muhasaba. bai aikata ba ma ballantana a rubuta laifin, yanzu shi ya taimaki kansa wajen yi ma kansa hisabi tun kafin ya aiki, ya ɗora aikin akan ma'auni gulma ce, annamimanci ne, yin maganan shi ne ya fi alheri ko kushuru, a'a, maganar ta halatta, to amma za ta iya sosa rai, magana ce halal. amma za ta iya sosa rai, ko za ta iya tunzurar da mutum, magana ce ta halal. Wani ne ya aikata a matsala, ya zubar da abu a waje, kar ka zubar da wannan abun a wajen, amma watakila zai iya hasala, saboda an san shi mai tunzura ne, sai a masa shiru. saboda yi masa magana zai iya sabbaba shi ya bakar magana bakar magana za ta iya sa mutum ya tunzura ya mayar mayarwan za ta iya sa samu mushajara mun fahimta to kaga duka waɗannan abubuwa su ne ma'aunan da ya kamata a dinga amfani da su kafin mu ce aikata abu shin yin abin shine alheri ko ko barin sa akwai matakan al'amura fa daban-daban ne akwai abin da yake wajibi dama Allah ya ce dole a yi shi sannan akwai abin da kuma ja'iz ne akwai abin da yake mubahi ne, ya halatta ne kawai kai, kamar shan kwakwa ne, ko ka sha ko ka bashi mubah ne sannan akwai abin da kuma dama kai tsaye shi haramun ne ba a so a aikata kaga kenan idan ka karkare abubuwan ma in ka karkare su duka ka iya barin su a guda uku gefe da gefe ga abin da yake wajibi ga abin kuma da yake haramun sannan a tsake ga abin da yake mubah ko ka ce ja'iz shi ya halatta ko ka yi ne ko karka yi to wanda yake wajibi shi wannan dole a yi shi abin da yake haramun dama karka yadda ka yi abin da yake mubahi to sai ka tsora shi a ma'auni yin nasa zai iya haifar da alheri ko ku zai iya haifar da sharri zai haifar da alheri to sai a aiwatar zai haifar da sharri to ai dama bai zama wajibi ba kawai halal ne ya halatta ne ne amma ba dole bane kuma ba wanda zai kama da laifi don ban yi ba kuma yanzu yin sa na fahimta in nayi zai haifar da sharri to kaga mutum sai kame to in ka so kuma ka iya maida shi ya zama guda biyar a iya cewa ga abin da yake wajibi a ƙasa da shi sai a ce akwai abin da yake mandubi shi fada'il ne abubuwa ne wanda idan ka yi su akwai samun falala amma in baka yi su ba kuma babu zunubi mun gane ko samun falala amma in baka yi su babu zunubi sannan sai mubahi din ko ja'iz sannan sai ka zo kuma makruhi wanda yake shi ko makruhu ba a so ka yi shi amma shi bai kai haramun ba sannan kuma can sai ka samu haramun to haka matakan abubuwan suke in masu zama uku ko ka ɗauke su biyar to kowanne sai ka tsora shi a ma'auni gabanin aiwatar da aiki to a nan ne insha Allah sai ka ga an samu kubuta aiki sai ya zamanto mai nagarta aiki sai ya zamanto an kubuta nan duniya kuma an kubuta a kiyama Allah ubangiji ba mu ikon yi makamu muhasaba Allah ya takaita mana kurakuranmu Allah ya sa ayyukanmu na alkhairi ya fi yawaita abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka kuskura Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum